العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمي أيومنا لهدي شاترا منشقو تكندرينا أشرين قوة ربيع الأول wata na uku a jerin watanni na wato shekara ta musulunci wanda shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya daidai da sha bakwai ne ko sha takwas ne na turawa ko sha takwas ga watan sha biyu miladiya haihuwar isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha shida kamar yadda muka sani cewa wannan lokaci daga magariba zuwa lisha muna gabatar da karatun tafsiri na alkur'ani mai girma a wannan masallaci na imam malik a nan nyamai satin da ya gabata mun tsaya ayata wato uku to yau ma za mu ɗan dawo a cikinta saboda waɗansu bayanai da ya kamata mu gabatar sai mu ci gaba da karatu muna fatan allah ya kasance shi ne jagoran mu a cikin wannan karatu da za mu yi da kuma duk sauran ayyukan da za mu gabatar tsawon rayuwar mu Allah subhanahu wa ta'ala ce wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا الله سبحانه وتعالى وإن خفتم إذا كك جسورو waɗansu malamai suka ce nan wa in khiftum idan kuka san cewa domin wani lokaci fi'ili na tsoro ana amfani da shi da sani da ma'ana ta sani Allah tuqsitu fil yatama kuna ganin cewa ba za ku yi adalci fil yatama a cikin marayu ba fankihu sai ku aura satin da ya gabata muka ce idan ka kalli wannan aya sai ka kasa menene alakar zancen adalci tsakanin yi ma maraya adalci da zancen aure ko ba haka ba yi ma maraya adalci daban yi ma maraya adalci daban kuma zancen aure daban kenan kamar zance biyu ne daban-daban aka zo aka hada to shi yasa aka yi ta samun wato tun wancan lokaci na farko na musulunci wajen rabt akwai manyan-manyan maganganu guda uku wanda waɗansu suka ce a'a wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama abinda ake nufi can farko suna jin tsoron su karbi dukiyar maraya su kasance su ne waɗanda za su zamantuwa waliyansa to sai an ka an ka so a nuna musu cewa in kun ji tsoron yi ma maraya adalci to ku ji tsoron ku yi adalci a cikin auren mata kenan wancan laifi ne wancan laifi ne yadda ka san kana gudun ka yi laifi idan ka cuci maraya haka ne kuma idan ka auri mata in ka cuce su shi ma wannan babban laifi ne shi yasa aka ce fankihu ma qaba lakum minan nisa'i masna wanda suka ce a'a sun kasance wato suna jin tsoron al'amarin marayi amma kuma ba su kula da mata suna zuwa suna abin da bai dace ba mutum ne an ce ga dukiyar maraya ba zai karba ba amma yana jin yana iya ya zalunci mace ko yana iya zuwa ya wani alfasha ko abin da bai kama da haka ba sai aka ce to in kun ji tsoron wancan to shi ma ku ji tsoron shi Allah ya hana shi amma zance mafi fitowa a fili shine zancen ummuna Aisha radiyallahu anha nan da an ka ce al-yatama ana zancen mata ne marayi waɗanda iyayensu suka bar su wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama idan kuka ji tsoron ba za ku yi adalci ba a cikin ƴan mata marayi waɗanda aka karkashin ku to fankihu ma qabalakum minan nisa'i kaga nan sai a samu alaka tsakanin sharatin da jawabi domin nan ya saman nisa'i mata marayi wato fankihu ma qabalakum minan nisa ko aure ne wanda sun gada mata kaga nan sai abin ya fito kamar yadda aya a cikin suratul nisa wannan sura da muke cikin ta tayi bayani wato wayastaftunaka fin nisa qulillahu yuftikum fihinna wama yutla alaykum fil kitab في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما kaga wannan aya ta nuna cewa wata al'ada ce sun kasance a zamanin farko idan aka ba mutum marainiya karkashin shi wato zai duba idan tana da kyau tana da dukiya sai ya auren makai dai ko ba haka ba amma in ya zamanto ba ta da kyau babu dukiya to sai shi niyyar shi rabu da ita in ya zamanto ba ta da kyau tana da dukiya to bai son ya auren ma wani ita don ka dukiyarta ta koma karkashin mijinta to sai Allah ce a'a idan su ba ku su saboda ba su da kyau to shikenan fankihu ma tsaba lakum minan nisa ko bar su ka auri waɗansu daga cikin mata ina fata an fahimce ni domin kakka zalunci mutum ka zamna tare da shi baka son shige ka nemi mata ai gari da yawa mai bai kinkin in ji malam Bahaushe ko ba haka ba to fankihu ku aura nan muka ce malamai sun yi saɓani shin nan auren nan da an ce wajibi ne ko ba wajibi ba ne satin da gabata mun ɗan kawo maganganun malamai a sama sama zahiriya sun ce wajibi ne mutum ya aure a rayuwa ta ko da so ɗaya don an ce fankihu wal amru yaqtadi al wujub in an ka umurce ka an wajabta ma ne wa aqimus salata wa atuz zakata wa atimmul hajja wal umrata lillah Allah ne umurni yace a cika kidan dole sai an yi ko ba haka ba a tsaye da sallah tsaye da sallah menene wajibi ne sun ka ce fankihu an ce ku aura waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa a'a shi aure ba wajibi bane yana nan a matsayin fardu kifaya abinda ake cewa fardu kifaya idan waɗansu idan waɗansu mutane suka yi sun ɗauke ma waɗansu wato idza qama bihi al-ba'd saqata 'anil baqin kamar jihadi ba duk musulmi za su je wajen jihadi ba an gane ni waɗansu za su je su yi jihadi waɗansu tsaya su kare gida Allah ce wa ma kana almu'minuna liyanfiru kafa suka ce to kenan idan wasu suka yi aure waɗansu ba su yi ba to in al'umma duk za ta zauna ba za ta yi aure ba to wannan zai zamanto abu ne wanda yake an yi zunubi amma in aka yi wasu suka yi aure mun tabbatar da abin da an kalice mu saboda shi shine dole an kaddarta cewa samun ta dan adam sabon dan adam a duniya dole sai ta hanyar haihuwa to kaga ko tahqiqin wannan al'amari da Allah ce dole dan adam zai rayu bayan ƙasa ya ci gaba da rayuwa bai yiwa shi rayu sai ta hanya biyu ko ta hanyar aure ko ta hanyar zina dole ba yadda zai a samu dan adam ba ta wannan hanya ba an gane ni to sai aka shar'anta kenan waɗansu su yi wanda bai da iko da bai samu dama ba an ɗauke mishi waɗansu suka ce a matsayin mustahabbi yake domin da yawa daga cikin sahabbai wasu daga cikin sahabbai sun mutu musu yi aure ba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai cilastar da su ba an gane ko to waɗansu kuma malamai suka ce a'a shi auren nan ba wajibi bane dalili kuma don saboda auren baiwa ba wajibi bane ko kuma abin da ke kare mutum daga yin aure in bai da halin ya aure an ce wa mallam yastati fa alaihi bisawm ko ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba to shi ko yin wannan azumi ba wajibi bane don ba azumin farilla bane kenan baiwa abinda wani abu na iya zamantowa madadin shi ya zamanto ba farilla ba mandubi bai iya zama matsayin wato farilla abin da yake wajibi da fatan kun fahimci wannan abin da suke so su kai gare shi sai kuma su malaman malikiya da suke ganin cewa shi aure hukumce hukumce na musulunci guda biyar suna iya hawa kan shi wajibi ne mutumin da yake da dukiya sannan kuma bai iya kare kan shi daga zina dole a je a yi aure yana iya ɗaukar nauyin mata ta ko ba haka ba shi kuma mutumin da yake ya san da bai iya takin mace to yayi aure ya aji mace don ya zalunce ta haramun ne domin bai iya biya mata bukata ta ba zai iya kare ta ga zina ba wanda shine babban makasudi na yin aure ko ba haka ba waɗannan dai mazhabobi ne na malamai da kuma irin bayanan da suka kawo to dan haka da an ka ce fankihu ma qaba lakum ku auri waɗanda suka yi muku daɗi an gane ni ɗaya daga cikin malamai ce to wannan yake nuna cewa ma qaba lakum mumini yana auren matar da ta yi mai daɗi a rai minan nisa'i na daga mata alhali ko mumini bai ganin sha'un matar da ba ta da addinin musulunci ko ba haka ba ko kuma umurni ne an ka baku minan nisa'i na daga mata bayani ne ake son ai maka sai aka ce masna bibiyu an gane ni wa sulasa da uku uku wa ruba'a da hudu hudu ko kuma masna bibbiyu wa sulasa uku uku wa ruba'a hudu hudu idan muka dibi ma ismul mausul ce ga ƙarin larabci man shine lil aqil man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha ko ba ka nan bane amma an ka ce ma ana nufin abin da bai da hankali wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah kaga nan ba a ce man taf'alu min khairin ba don ba abin da yake shi aiki yin shi ake yi ba abu ne mai hankali to amma nan sai an ka ce ma qaba lakum waɗansu malamai suka ce nan ma an kawo shi ne saboda sifofin mata wannan kaza kaza ma qaba lakum sifa irin matar da kake so ko ba haka ba kowa akwai irin nau'in matar da yake bukata a rayuwa sai ko ba haka ba wani ya son aka mai doguwa shantaleliya wani ce a shi bai son doguwa ya son gajera kuma ka san al'amarin ubangiji mafi yawancin mutanen da addogage ba su son mata sai gajejjeru ko ba haka ba shi kuma yawancin mutane gajejjeru ba su son mata sai masu tsawo da kaga mutum dan cakiki babu mace daga burge shi duniya sai mai jiki da sai ga mace ta yi uku din shi ko bai ne ita yake so al'amari ne na Ubangiji, kowa akwai abin da ke mishi. Waɗansu malamai suka ce manan an kawo shi a'a ba don sifofinsu ba, saboda mata mutane ne waɗanda ba su cika ɗari bisa ɗari ba, tunda an ce kammula minan rijali kasir, walam yakmul minan nisa'i illa Asiya wa Maryam bintu Imran. Ko ba haka ba, ba a samun cikakki daga cikinsu. Ko ko saboda nan an yi zancen za a bada sadaki a bada su to da an ka kalli shi sadakin abu ne wanda bai da hankali sai an kai kallo na iwa amma ba don ba su da kima ba ko ko ba don su ba su cancanci a girmama su ba. an fahimci wannan masna wa sulasa wa ruba masna bibbiyu wa sulasa da uku uku wa ruba da hudu hudu wannan aya akwai abubuwa da dama cikinta na farko shine cewa tsarin duniya wanda take akan shi tun can da da da da akwai mazhabobi da dama da sun kai ta yaduwa cikin duniya na farko akwai wanda suke ganin bai dace a yi aure ba ko ba haka ba a bar mutane su walwala domin a taskance maka wata mata kamar irin yadda ɗaya daga cikin yahudawa na wannan zamani wanda bai jima da mutuwa ba sigmund freud yake cewa bai dace a ce an yi aure ba ko ga matar da ya kamata ka aura ko ba za ka aura ba ya ce to kai kana son mace mutum ɗari suna son ta ka je ka yi aure ka hana musu kenan ka sa su cikin matsala ya ce a bar mata kamar taksi duk wanda kun ka shirya ta kai da kai shi kenan magana ta ƙare wannan shi da bai da kamata a yi sannan akwai mutane suke ganin akwai al'ibahiyya al'ibahiyya shine a ba kowa damar abin da ke so ya aikata kenan yanzu shi wanga yana ganin ba sai an yi aure ba su ko da suna ganin a'a namiji yana iya aure namiji mace tana iya ta aure mace kaga wannan al'ibahiyyal mutlaqa kenan su suna ganin ba ba wai sai an tsaya tsakanin mace da namiji mm a bari maza su aure maza mata su aure mata duk yadda kuke so ku yi wannan ibahiyya mutlaqa kenan shi ko wato kiristanci sai suka zo sai suka haramta ma manya-manyan malaman su yin aure ko ba haka ba a kiristanci ba a yin aure musulunci da ya zo sai ce a'a ita shawa tana daga cikin abin da Allah halitta cikin jikin dan adam amma ba za a yi zina ba ga hanyar da za a bi a samu biyan shawan nan ta hanya wadda shari'a ta yarda da ita shi yasa kenan auren nan an shar'anta shi don a samu zurriya tayyiba sannan kuma don saboda haƙoƙi ka su bata karuwa ba ta da haƙƙi tsakaninta da wanda ya zo ya lalata da ita zai iya ba ta kashi kuma al'amuran su su lalace in ta ɗauki ɗa wa zai kula da shi wa zai kula da ita duk wannan a ƙarshe ya koma a kanta to shi sai an ka sunnantar da aure ya zamanto daga cikin sunnonin annabawa kamar yadda ayoyi da dama suka yi bayani waɗansu daga cikin batattun mutane sai suka ce to an ce ma sai sun ka ce wannan ma mutalaku ta inji wani mallami yace mutalaku aka ce mata yace Allah ya ce kai auren duk irin matan da ka ga dama kuna ji a Najeriya akwai mutum wanda yake da mata ɗari da wani abu ko ba ku ji labarin shi ba ɗari da wani abu ne ko ɗari da arba'in ne ko da ashirin da nawa su wai akwai wai kuma malami ne dalilin su an ce fanki hu ma tsaba lakum ku auri duk abin da ya yi muku daɗi shikenan masana wa salatu ruba suka ce kai wannan misali ne Allah ya ba su kai aure duk abin da ka ga dama shi yasa wani da mata goma wani da mata ashirin wani da mata talatin wani duk kuma musulunci suke zance ina fata an fahimce ni in muka zo kuma waɗansu suka ce a'a yanzu nan ita ba ma an mutlaku ba masna yan qur'aniyun waɗanda ba su yarda da sai ba wasu daga cikin sun ce masna bibbiyu kenan masna wasu sun ce biyu wasu lasa uku wa ruba'a da hudu kenan biyu ga uku ga hudu nawa kenan tara suka ce mata tara za a yi sun ce masna biyu wasu lasa da uku nawa kenan to ga hudu wa ruba'a da hudu iyagga kenan a to kaji magana sun ka ce mata tara ake yi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tara musu yarda da adda ta ce khalisatan laka min dunil mu'minin ba wasu su daga cikin su ƴan tawili sai suka ce a'a ba ku gane bane masna bibbiyu kenan mata hudu kenan wasu lasa da uku uku shidda kenan nawa kenan sun zan goma wa ruba'a da hudu hudu takwas kenan sha nawa kenan sha takwas suka ce mata goma sha takwas alqur'ani ya ce yayi wanda wannan ya saba ma wato aya ta cikin suratul ahzab wadda ta nuna shi auren fiye da mata hudu khalisatan laka min dunil mu'minin sannan kuma ghailan as-saqafi ya zo yana da mata goma ko ba haka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ikhtar minhunna arba'an wa fariq sa'irahun ka wato ka au ka zabi hudu daga cikin su sauran ka sake su ko kuma shikenan su ta zama karkashin ka ina fata an fahimce ni sannan kuma ɗaya daga cikin shi ma waɗansu mutane suka musulunta ana ce mai harif yazo bin qais al-asadi yazo inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mai hiye da mata hudu a karkashin shi ce mai to ka zabi hudu ka bar saura wannan ma da shine Imam Shafi'i duk da yake wadansu su daga cikin malaman hadisi suna ganin wannan kissa ta shi Ghailan al-Saqafi bata inganta ba amma ta Haris bin Qais ta inganta sannan kuma in mun ka kalli istinbati da Imam Shafi'i yayi yake nuna cewa auren da kafirai suka yi don wadansu suna ganin cewa kafirai in suka yi aure sai an sake daura musu aure a musulunci sai ce a'a auren kafirai sahihi na dalilin sa kuma Allah ce wa mar'atuhu hammala talhaqu bi mata tai kaga auren su ba na musulunci bane kuma Allah ya tabbatar da wannan aure ina fatan kuna fahimta kenan wannan nuna cewa ashe in suka musulunta shikenan sai dai in ɗaya daga cikin su ya musulunta ɗaya bai musulunta ba sai musuluncin ya raba auren don haka dai a takaice duk malamin daga iddi'a'in masna wa thulatha wa ruba'a cewa bibbiyu ko biyu da uku da hudu wannan batacce ne ya saki hanya ko ko mai son rai ne yana son ya biya bukatoci ne ya gyara ma waɗansu mutane da rayukansu bakin mata hudu na ake tsayawa tak in dai mutum ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe amma wanda yake son ya bi son ran shi ya yi cin masara akumundu ya yi abin da ya ga dama wannan babu wata matsala ina fatan kun fahimta wannan aya ƴan uwa har yanzu suna ɗauke da wata matsala da waɗansu suka diba sai suka ce a yo ayin mata biyu haramun ne ko ba haka ba da ayi biyu da ayi uku da ayi hudu haramun ne kun ga su ko sun saba ma waɗancan to kafin mu isa gare su su ƴan qur'aniyun kun san su ne suna daga cikin mutanen da muke da matsala akan su dalili kuma mutane ne wanda su komi sai su ce su qur'ani suka yarda da shi to yanzu masana sun ce bibbiyu hudu kenan ko wa thulatha da uku uku wa ruba'a da hudu hudu sai aka zo aka tambaye su ina ne kuka ga inda ake yin sallah waɗansu sai suka ce ai Allah ya ce fa bi hudahu muqtadi annabawa kai koyi da su kenan sun yi sallah ya koyi da su to shi ko koyin da zai yi da su ba magana cikin Qur'ani ba to ina an ka nemo shi ba su yarda da hadisi ba sai wani daga cikin su da yamma tsayen matsu sai ce ai akwai cikin suratul fatir Allah ya ce alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' Allah godiya ta tabbata ga Allah wanda ya kage halittar sammai da kasai wato sannan kuma ya sanya mala'iku uli ajnihatin ma abuta fikafikai masna sun kace sai sun kace sallar sallar subahin an ce hihike biyu shi ko ya ce sallar subahin wa thulatha yace sallar maghriba wa ruba'a yace az-zuhr da la'asar da kuma isha'i to amma kadibi inda shike da son rai nan da ya zo wajen fassara sai ce masna bibbiyu hudu kenan ko wasu lasa uku uku wa ruba'a hudu hudu can sai ce biyu uku hudu kaga ana ban sai hika hikai ya komo da mu cikin sallah bamu ga inda sallah ta shigo ba na biyu kuma wadanga ya ce biyu uku saboda su za su gyara shi domin in yace bibbiyu ba a samun sallar subahin in yace uku uku shidda ba a samun magriba in yace ruba'a hudu hudu takwas ba a samun su koce sallah to sai saboda tawili su ko waɗanda sai suka zabura saboda turawa sun yaƙe mu kuma muna cikin matsaloli waɗansu suna son su gyara ma turawa da dai kamar ƙasashen larabawa irin su tunisiya haramun ne ba a yadda ba kai mata biyu a tunisi in kai mata biyu zamanin habibu burgeba da zamanin zainuddin al'abidin sai a kama ka kai gidan kasu amma an yarda ka yi mata guda ka yi budurwa ɗari a ƙasar tunisiya libya kuma an yarda ka yi mata biyu amma an aza sharuɗɗan da har duniya ta shi da waya ka same su zamanin gaddafi tun da daga cikin sharuɗan dai sai ka gina gida biyu ko wacce ta zauna gidanta daga cikin sharuɗa wani lokaci sai in mata ka tana da matsala wadda kake da bukata ma'ana ba ta haihuwa ko ta haukace ko irin wannan abin da ya kama da haka daga cikin matsalolin ma inda duk matsalar ta higirma ba waɗannan bane sai mata ka ta yarda yau ba sai duniya ta tashi ba ta ba ta da aiki shi ba ita mace za ta da aiki kishiya ya za a yi mace ta da aiki kishiya ita mace wuri biyu ne abba ta san Allah ba wuri biyu mace bata san Allah ba wuri na farko shine wajen yi mata kishiya da kai mata kishiya ka zan munafikin Allah azzalimi duk abokin kan da da shawara din duk munafikai na ko ba gaba duk kun zan munafikai ko ka yadda ko baka da wallahi munafiki kake ko ta ko bata ga ma gaba gare ka ba sai ta zage ka wuri na biyu wanda mace bata san Allah ba wajen ɗanta karami da ɗanta yayi hada da wani ko shi adda gaskiya ko shi abbai da gaskiya wallahi sai ta bashi gaskiya ba yadda za a yi mace ɗanta karami shi hada kuma ta bashi rashin gaskiya wannan bai kota so ba da ta zo ina na ta ciki shi ta ba gaskiya shi yasa kaga matan ka in suna faɗa kan yara ba yadda za a yi wata ta shiga madan wata ba yadda za a yi ta ce ɗanta abbai da gaskiya ko ta san bai da gaskiya sai ta dafa mai wannan wuri mace bata san Allah ba illa ma rahima rabbi to su waɗannan da sun ka tasirantu da tsoron turawa irin su tunisi sun tasirantu da turawa irin su gaddafi a ƙasar libya ana son a ce musulmcin su bai da tsanani sai sun ka ce to a ga sharuɗa su ko tunisi sun ka ce babu wani sharaɗi ba ai ba ai an fahimce ni sun ka ce a ba ai ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji wata ƙarya ma wai da ya aure Khadija bai sake yin aure ba sai bayan ta mutu wannan ke nuna cewa ashe mace guda ake zama da ita ka ji wata sabuwa wasu kuma sun kai tawili suka ce ayyin mata mata mata mata biyu an gane ni haramun ne domin Allah subhanahu wataala ya ce ku saurari aya ka ji mai son tawili wa wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum min an-nisa'i masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu ko ba ka nan bane in kuka ji tsoron ba za ku iya adalci ba ko kun san tunda wadansu malamai sun fassara shi da sani fawahidatan ko fawaidatun kira'o'i ne guda biyu zamu zo akan su ku tsaya ga mata ɗaya sai suka ce to fa in khiftum Allah ta'dilu Allah ce in kun kaji tsoron ba za ku yi adalci ba suka ce Allah ya faɗi karara ba za ku iya adalci ba don ya ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum Allah ya ce ba za ku taba yin adalci ba tsakanin mata kenan ku ya ce fa in khiftum Allah ta'dilu fa wahidatan don haka nafsi ya tabbata cewa yin auren mata biyu haramun ne kadibiyar da mutane suke wasa da alqur'ani an gane ni to shi yasa kuke ganin wannan lokaci muna da buƙatar mu yi karatun ta natsu ga ayoyin alkur'ani tafiya haka sagaga ba mu tsaya muka kalli irin halayen da muke ciki ba da irin matsalolin da suke fuskantar mu to akwai matsala ba zai taɓa yiwuwa ba idan aya guda za ta ɗauke lokaci to ya kamata a tsaya saboda a warkar da mutane shi da abin da ake bukata ba wai a sabken ba mutane su gane ina ne aka dosa to nan raddin da za a yi musu nan da Allah ya ce wato fa in khiftum Allah ta'dilu yana zancen cewa ba za ku iya yin adalci ba game da wato abubuwan da Allah ya ɗora muku su an ɗora maka kai musu adalci wajen ciyarwa an ɗora maka kai musu adalci wajen tufatar da su ko ba haka ba wannan shine adalci amma so na cikin zuciya shine an kace ba za ka yin adalci ba don zuciyarka baka da iko a kanta ba yiwuwa ka ce sai na kasa hamsin yadda nake son wannan ita ma wannan hamsin nake son ta wannan shine ba za iya ba dalili na biyu tun da ka ce haramun ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mata hudu ko ba ka ba sahabbai mafi yawancin sun yi mata biyu biyu biyu uku uku hudu to su su gane ayar bane kai kai ne ka gane ta koko dan saboda kana aiki koko turawa suna ba ku kuɗi suna cewa ku zo ku ce yin aure biyu haramu ne a ƙasar tunas wani malami da ya aure mata biyu ta mata ta biyu sai mata ta samu labari sai ta kai ƙara ta yi a kwamferiya ko ba haka ba police station in ji masu aiki da turanci an ka zo aka ce akramakallah mata biyu gare ka ka saba ma dokar kasa ta gidan kaso cewa shi bai da mata biyu mata guda gare ta ka ce a'a an samu labari gida kaza kana da mata kaza kuna zaune tare ita ce a'a ba mata ta bace budurwa ta ce sai ka ce a to yayi kyau sai zuwa gida kun gani to don haka ƴan uwa musulmi bai dace mu rinka yi ma ayoyin Allah irin waɗannan fassarorin ba na son rai an gane ni a'a alqur'ani ya ba da dama a yi mata biyu uku hudu ya kawo sharadi fa in khiftum alla ta'dilu amma in ba za ku iya adalci ba kenan ashe yin adalci shine sharadi daga cikin sharuɗan yan aure fawahidatan sai a zamna da mata daya ko kuma fawahidatun wato sai a zamna da mata daya wato qira'ata abi ja'far ya karanta fawahidatun malamai suka ce kenan nan da yace fawahidatun wato mubtada ne an gane ni sai ya zamanto ya kamata a nemo mishi khabar wanda zai zamanto a tsakankanin su alhali kuma a tsarin malaman nahau bai dace na kira ta zamanto mubtada ba haka ibnu malik ya faɗa cikin alfiya wala yajuzu libtida bin nakira ma lam tufidka inda zaidin namira wa halfatan fikum fama khillun lana wa rajulun min al-kiram indana wa amalu birrin yazin wal yuqas ma lam yuqal yace to suna in ya zamanto na kira bai zamanto mubtada malamai suka ce to nan dalilin da yasa an kasa na kira ta zamanto mubtada saboda akwai fa'ul jaza'i an gane ni sai ya zamanto fawahidatun yani kafiyatun kenan mata guda ta ishe ka ka zamna tare da ita wanda suka ce a shi fawahidatun khabar ne ina fata an fahimce ni kenan sai ya zamanto mubtadakin shi an an shafe shi kenan fal muqni'atu wahida wadda za ta ishe ka guda wadansu malamai suka ce a'a wato fa'il ne akan qira'ata abi ja'far fa yakfi wahidatun sai da manto an shahi fi'il kin an kawo fa'il ina fata mun fahimci ni amma a qira'ata jamhur fa wahidatan ay fankihu wahidatan aw fakhtaru wahidatan sai da manto maf'ulun bihi ne wato li fi'lin mahzuf taqdiruhu inkihu koko ikhtaru wannan bayani yadda yake ya shagila waɗansu ba su fahimta abin da muke cewa to dan haka dai a takaice muna kawo su saboda qira'at suna da muhimmanci ka san su fawahidatun a tsaya ga mata ɗaya aw ma malakat aymanukum ko ko abin da dama ku ta mallaka su ne matsayin bayi to kaga sai aka samu matsala wasu su ce ba a biyu su ce ana yi sai aka ce a abubuwan suna da bukata a tsaya a yi karatun tana su adalci cikin sutura adalci cikin biya ma mace bukatar ta dole wajen kwanciya sai kana biyan mata ka bukatar ta ko ba haka ba su ko masu hali musamman kasashen larabawa suna tsoron mata ba su iya karawa mu ko afirka ga mu da talauci ga ka da mata biyu baka da jalli sai a baka kuɗin zakka jikka ɗari sai ka ramto jikka hamsin kaga wata zaura sai ka kara sai ka kawo sai a ci gaba da tayya dan afirka shi babu ruwa ne to shi yasa muke ganin waɗansu su ga yin mata biyu akwai alkhairi gare waɗansu ga babu yi ko cikin shu'ara zaka ga kowa yana kawo wannan shi abin nan a cikin hisnur rasin na Abdullahi kanin Sheikh Usman bin Fodio a ƙarshen shi an kawo dan su abiyat amma ban san kowa ne wani dan abiyat ba ba rubuta shi ba wai wani sha'ir ne yake son ya nuna cewa shi bai son auren mata biyu yace tazawwajtu thnataini li farti jahli laqad hazal bila zawju thnataini فقلت أعيش بينهما خروفا أنأم بين أكرم نعجتين فجاء الحال أقصى الحال دوما عذاب دائم ببليتين رضا هذه يهيج سخط هذه ولا أخلو من إحدى السخطتين إذا ما لهذه ليلة ولتلك أخرى نفار دائم في الليلتين إذا ما شئت أن تحيا سعيدا وبالخيرات مملو اليدين فإش عزبا فإن لم تستطعه فواحدة لتكفى العسكرين yace tazawwashtu sanatayn li fatt jahli na aure mata na kar mata ta biyu saboda tsananin jahilci yace laqad hazal bila zawju sanatayn lalle dun mutum mai mata biyu to ya hadu da bala'i ya hadu da rikici yace ashe lokacin da nake aure fa qultu sai nace a'ishu bainahuma kharufan zan rayu a matsayin kamar tamkar rago una amu baina akrami na ajataini wanda zai ni'imtuwa a tsakanin akuya guda biyu tun daga akuya ga akuya in ga rago kaga rago wani nau'i ne wanda yake abin kallo abin mutuntawa abin girmamawa ko ba haka ba yace to faja alhalu aksal hali dauman sai hali yazo sabanin hali al'amari ya birkice ganwo ya birkice da mujiya azaban da'iman bi baliyatayn yace da'iman ina cikin azaba ana wato kona da azaba guda biyu ridha hadi yuhayyiju sukhta hadi idan ni yardar da wannan to shi zai motsa rashin yardar wannan kenan wagga ta ce wi wagga ta ce na bai yiwa su ce wi wi yace wala akhlu min ihda sukhataini bazan keɓanta ba in tsira daga hushin hushin su gaba daya in ni gyara ma wannan dare na bata ma wannan dare in ni dawo ni gyara ma wannan dare na bata ma wannan dare yace li hadhi laylatun wa li tilka ukhra wagga tana da wannan dare wannan tana da wannan dare yace nifarun da'imun fil laylatin yace sai an yi rikici kullun cikin kowane dare yace idza ma shi'ta an tahya sa'idan idan kana son ka rayu rayuwa kyakkyawa cikin farin ciki yace wa bil khairati mamlu wal yadaini kuma kana son ka cika hannayenka guda biyu da alkhairi yace to fa ish azaban ka rayu ka zamanto wato kana gwabro kakkai aure fa in lam tastatihu in ka kasa yace to fa wahidatun ka yi guda tal litukfal askaraini don kanka haɗa kanka da matsaloli ko ba haka ba to kaga wannan ra'ayin shi ne kawo mu afirka an ka kawo wannan labarin ba zai yiwa ba dan ko kiristoci da sun ka zo sun ka hana arme sai an ka arfe ka mutane mai mata 40 an ce mai an hana arme wallahi bai shiga sai suka ce Yesu ya ce ku ku aure sun ka ga dan afirka bai tsaya ga guda su ko a tsari haramun ne ai mata biyu sun ka ce a Yesu ya ce afirka ya halatta ai mata biyu ko ba haka ba to shi kuma wani doktor daga cikin manya-manyan dakatira na kasar Saudiya na Adam jami'atu Ummul Qura shi ko shawara aka bashi yayi mata ta biyu daga farko waɗanda suka ba shi shawara sai ya kawo sannan kuma ya kawo matsala sai kuma ya kawo waɗansu sharuɗa to shi ma ya kawo baitutuka wai waɗanda suka ba shi shawara ga abin da suka ce bai yarda da shawarar su ba ya aikata kuma ya haɗu dalilai amma wai ya ganin ya samu wahala yake cewa atani bin nasaihi ba'du nasi wa qalu li anta miqdamun siyasi atarda an ta'isha wa anta shahmun ma amra'atin tuqasi ma tuqasi idza hadat fa anta tahidu ma'aha وإن نفست فأنت أخ النفاس وإن غضبت عليك تنام فردا ومحروما وتمأن في التناسي تزوج باثنتين ولا تبالي فنحن أرجو التجارب والمراس su suka ce mishi yace atani bin nasaihi ba'd nasi waɗansu daga cikin abokaina sun zo min da nasiha wa qalu suka ce anta miqdamun siyasi kai mutun ne mai wato wato mai jurewa ko zarumi amma siyasi mai siyasa kana so ka tunkari abu amma kana kwana a tarda an ta isha wa an ta shamun shin kana yarda ka rayu ga ka mutum wato mutum wanda yake ya kai ya kawo shine shahab da larabci mutum wanda annamiji zarumi ma amra'atin tuqasi ma tuqasi ka zama da mata guda duk abin da ya shafe ta ya shafe ka idza hadat fa anta tahidu ma'aha in matarka ta yi haila in kana da mata guda kai ma ka shiga haila wa in nafasat fa anta akhun nifasi in ko jinin biki ya kama ta kai ma ka shiga cikin jinin biki duk wanda za a yi kwanakin nan da za ta yi tare da ita kake wa in ghadibat alayka tanamu fardan in ta yi hushi gare ka kai ma suka kwana kai kadai kaga baka ita wuri wa mahruman kuma baka iya kwanciya da ita wa tam'anu fit talasi ka noce ka noce cikin tunani ka kwana bakin ciki ka rasa yadda za ka yi sun ka ce kai tazawwaj bisnataini wala tubali ka auri mata ta biyu kakka damu fa nahnu uru tajarubi wal mirasi mu mun jarrabe al'amurra kuma mun jarraba mun gani yadda al'amurra suke gudana to a takaice dai baiti 61 ne ba za mu iya kawo su ba a cikin wannan lokaci amma yake cewa idza ihtaja al fata li zawaji ukhra fa zaka lahu bila adna altibati idan mutun ya so ya ƙara mata ya ce to fa zaka lahu lalle musulunci ya bashi wannan bila adna altibasi ba tare da wata shubha ba yace walakin az-zawaji lahu shurutun وشرط الزوج وعدل الزوج مشروط أساسي ولكن الزواج سيدي شي أولي له شروط با مكلون شروطة yana da sharuɗa wa adlun zauji mashrutun asasi adalcin nan namiji abu ne wanda yake wajibi dole sai an yi shi to muku wajen adalcin babu ruwanmu sai kaga al'amura duk sun zo sun barkace su kuma matan sun zo sun iske mutum ya hau tun da ya ja ya dauki niyyar sai yayi duk duniya banda Allah ba wanda ya sai hana shi kina taɓo take taɓo bala'i don bayar da arba shi da amarya tai ƙara a yi hankuri a tai tare sai a ce ma mata ku ji tsoron Allah a ce ma maza ku ji tsoron Allah ke biki yarda ba a yi miki kishiya ko ba haka ba to yanzu ke aure ƴaƴa sun kai guda goma kuma duk waɗanda suke zuwa neman su mata gare su kaka za a yi sai kaga ita ta yarda a je a kai iyarta gidan wani ta zanta biyu ko ta uku ko ta hudu amma ita ba ta yarda a yi mata ba ina ba ta mugunce ni to ita ma waccan wadda an ka kai miki an ka kai iyarki gidanta ita ma tana da uwaye kuma ita ma tana jin kishin ya kamata ta hana amma in akwai kuɗi sai a ce babu komi a sai ke da aiki ta biyu da akwai kuɗi to ita ma ai ba ta son a kai mata wata da za ta cin kuɗi tunda kuɗin da muke kallo duk shine dalilin da yasa ake bala'i yanzu nan kasashen mu matan manya manya masu kuɗi da yan bariki wallahi da yawa daga cikin su sun yi fatan mijinsu ya je ya yi zina shina da karuwai da a ce ya karo mata dalili kuma shine in yayi aure to ya kawo ƙarin mata wadda za ta ci gadon dukiya ko ba haka ba in ta haihu ɗa namiji ƙarin in ta haihu ɗaya mace bakin ciki in ta haihu namiji ƙarin bakin ciki don rabo biyu gare dukiya ce muke kallo ko ba haka ba to musulunci ya kalli cewa mata sun yi maza yawa shi yasa yace ayi auren an gane ni domin za a kai inda kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karshen duniya sai mace 50 suna son namiji guda kuma gashi nan kuna gani wata ƙasa sai ku iske da za a auna dun namiji guda zai aure mace tara ya ra'ayi da su shi yasa zina sai ta yadu su ko tura abin da suka so kenan a daina auren ai ta zina kana da ɗiya goma a rinka ɗaukar su ana kai su buwat ana rawa amma ba a ƙara aure ba kaga da gaisa ta yi yawa auren nan dole sai da shi kuma wallahi nan zuwa gaba duk mutumin da ya haihi iya sai wallahi shi mata tarbiyya ya gaya mata cewa ta sa cikin kanta cewa za ta rayu tare da su mata in ba kai maka iya ka wannan tarbiyya wallahi ka ci amanata don mace ba ta tunanin za a yi mata kishiya tana nan tana nan ba a yi mata tarbiyyar ba ba ta ganin zai iya faruwa sai mijinta ya ƙara ta ce ba ta zama ta dawo gida ta zamana ita ta yi asara ɗiyanta su walakanta su zama to sun shiga cikin matsala gaya mata wallahi babban shawarar da nake son baki ko ina da rai ko na mutu uwa da uba su gaya ma 'ya'yansu wallahi in dai gidan aure na yana yau kusan ku hudu to kaga gobe in an yi mata sai abin ya zo amma wani ya zo ya mace karya ce bai mata aure bai kara mata da an yi kai bayan sati biyu zai ta ji an ce ya kai sadaki bala'i ya tashi don ya dauki wannan alƙawari wadansu malamai suka ce in ya dauka ya ce ba zai yi ba wannan sharadin ya kama shi wadansu suka ce wallahi ba zai yi ba don Allah ce ayi aure rikici ne ji ba cikin bidayatul mustahid wa nihayatul muqtasid na ibn rushd ya kawo wannan qadiyatin amma ya za a yi mu ɗaukar maka mutuwa ba za mu ƙara ba namiji yana da bukata zina za ka yi ɗiyanka su yi tsaye su ce ba za ka ƙara aure ba ka tsuwa kana son ƙari kuma ita mahaifiyarsu ta kai inda ba ta haila ba ta sha wa namiji ya za a yi kaga wannan duk rikici ne in muna son mu yi magani sai mu aje turawa mu yi aiki da abin da musulunci ya ce lokacin da aka yi yaƙi a ƙasar almai da mazaje sun ka mutu sai an ka halatta mu mutum shi da mata guda domin an kashe maza ina suke babu to shi musulunci ya san cewa matan suna da yawa dole ga ta hanyar da za a samu ba za a bar waɗancan ba amma ku kun yarda a ɗauki ƴaƴanku a kai gidajen masu kuɗi a yi na biyu na uku na hudu su amma ku ba ku yarda a kawo muku wasu ba to kaga wannan babu to ita kanta mace da za ta yi tunani ba ta taimaka ma kanta ba ba ta taimaka ma ƴan uwanta mata ba domin ya kamata in musulma kike la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi da sauran mata su je ana zina da su ana shashanci da su ki musu fatan yadda Allah ya rufa miki asiri Allah ya rufa musu asiri ko ba karan bane amma babu wannan sai keta sai bakin ciki sai ga mutum shi in ba zai baka diya sai azama sharadi ba ai madiya ta kishiya ba ai madiya ka kishiya to bismillah shi ko ɗan dan duniya ya yarda ce a bani mata kishiya sai ta aihu ɗaya biyu uku sai shi ya wata in kace bala'i ce ma wallahi kana daukar ta dole wallahi ka ka sha mai lahiya bai tsoronka zancen mu musulmi mu ka irin waɗannan dokokin duk su ba abin da ya kamata mu yi fatan mu zamana da mutane zama mai kyau namiji matan ka kai kokari kai musu adalci ku kuma mata ku daina ɗaukowa sharri da munanan abubuwa ku kawo cikin gida wanda su mutuwa sandiyar tashin hankali shikenan duniya kwana nawa kwana biyu zuwa uku a cewa ne ya mutu kowa ya ce zuwa gaban Allah kuma a ce ai muna hisabi Allah ya gane da mu to fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatun ko fawahidatan aw ma malakat aymanukum ko ko abinda damar ku ta mallaka zalika shi wancan hukuncin da anka faɗa na aure ko ko wancan zabi da aka baku kaga ba a ce zalikum ba duk da yake suna da yawa ina fatan kun fahimce ni wato wani lokaci larabci za a hada abubuwa da dama sai a ce zalika ai al-mazkur an fahimta qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun tace awanun baina zalika bai ce baina tilka ba ina fata an fahimce ni walladina la yad'una ma Allah ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq wala yaznun wa man yaf'al zalika yalqa asama kaga zalika duka yana koma zuwa ga wadannan abubuwa da suka gabata an gane wannan ko aw ma malakat aymanukum ko abinda da ba ku suka mallaka wannan kuma aya dole sai mun tabo wata mushkila shin ya halatta mutum a ce ga bayi ya aura a nan kasashen mu a je a sayo boya saboda ana sayo bayi ko ba haka dan bane nan kasan Nijar kun ji ko kwanakin baya an yi magana abin ga sannan kuma me yake da suna irin su kasan Mali irin su Mauritania duka irin wannan bauta akwai ta to sai ka zo ka kana da mata hudu ka sai ka sayo bayi wanda suka ce ma wahaya ko su suka ce mata komi wasu suna cewa wahayi wasu ma suna cewa bayi wasu suna cewa sadaka duk dai ga sunan ya halatta ko bai halatta ba kai tsaye mu ce wannan abu bai halatta ba ba mu da dalili an gane ni kai tsaye mu ce ya halatta babu dalili sai an yi bincike shi bayi asalin shi musulunci ya zo ya iske bayi kuma musulunci ya halatta in an kamo bayi wajen yaki a aurar da su ga ƴan boko haram nan da sun kamo ɗan musulmi suna la ilaha illallah kuma sun ce bayi ko ba haka ba duk mutumin da da a silsila gidansu can tun yakin musulunci an kama iyayen shi matsayin bayi suke ba a yantar da su ba in ana da wannan tarihi har yanzu suna matsayin bayi amma mu ko yanzu mutum da ke zuwa ya kamo wani ya kamo wannan ya kamo wannan ya ce ɗane na ko ya ɗauko ɗan ƙane ne ko ɗan wane saboda yana buƙatar kuɗi a bashi naira da kuɗi da dola ya ce wannan bawa ne ya sayar da ita wannan haramun ne amma da za a samu tabbacin cewa tabbas wannan kamar yanzu yakin Amurka da yakin Afghanistan ƴan Taliban duk matar da ƴan Taliban sun ka kama ta Amurka da ta tsaye wajen yaƙi sun ka damƙe ta ta zan baiwa don saboda yaƙi ne tsakanin kafirai da musulmi to irin wannan yanzu za a kawo su in kana da halin sai ka iya yaƙi da gwamnatin Amurka sai ka saya wallahi mutane suna tsoron Amerika Allah da shi gyara fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu rike mace guda shine adna mafi kusa alla ta'ulu ba za ku yi zalunci ba an gane ni shine al'aul ka ketare iyaka daga azziyada ne akwai auli cikin rabon gado wato azziyada kai tajawuzul hadd ka ketare iyaka in ka zamana da mata guda shine mafi kusa don saboda mai mata guda in sun kai rikici sai a samu wanda zai musu shari'a ko ba haka ba in kana da mata biyu sun kai rikici sai ka zo kana zakan shari'a kaga nan shari'a za a yi muku can ko kai ne alkali waɗansu malamai sun yi riwaya ga imamu shafi suka cewa zalika adna alla ta'ulu wannan shine mafi kusa ga kada iyalin ku su yi yawa kenan in ka tsaya da mata guda ƴaƴanka ba za su yi yawa ba wanda da yawa waɗansu malamai sun da'afar da riwayat wasu kace kuma koda ta inganta to wannan ijtihadi ne Imam Shafi'i domin cewa ƴaƴanka ba za su yawaita ba don kana da mata guda ba gaskiya bane mutumin da yake da mata guda zaka iske shi da ɗa goma wani da mata biyu ɗa uku na gare shi ko ba ganin bane kina kaga ashe ba adadin su bane dan kakku zaluncin domin yawan iyali wannan ma in wani irin yan kare hakkin dan adam kin ga da sauran turawa sai su dauki wannan ayati a akwai tafsiri Imam Shafi'i Allah ta'ulu kakku ɗaya da yawa Allah ce ka ai haka alhali ko ga Allah yana cewa wa basta minhuma rijalan kasiran wa nisaa fa inni mukasirun bikum al umma yawm al qiyamah ina son a ce al'umma ta tafi kowace al'umma yawa ran tashi alkiyama mun zala faɗi wannan kuma zalika adina Allah ta ulu ka zo ka ɗauki wannan tafsiri da istihari na wani malami saboda mummunan niyya wannan ba gaskiya bane dan uwa musulmi don haka dai zance mafi inganci Allah ta ulu shine ka kuyi zalunci imamul qurtubi yake cewa wannan aya ba tana nuna cewa ba wa in khiftum Allah tuksitu fil yatama in ka ji baka iyan adalci ka auri daya biyu uku hudu cikin marayi fankihu ma qaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba ka auri biyu uku hudu cikin mata ma'ana in ba za ka iya adalci ba ga ƴan mata marayi to kenan bai halatta ba ka yi aure biyu uku hudu yace to wannan ba shine ayatu sun ta karantar ba domin an ce in ka ji tsoro ba za ka yi adalci ba to sai ya ce to kenan fankihu ma qaba lakum minan nisa'i masna to amma in ka ji tsoron za ka yi zalunci tsakankanin mata marayi to ba za ka yi aure ba a in ka ji tsoro ai barin su an kace kai amma wadansu malamai suka ce a wannan ai ba matsala bace shi zancen adalci wani abu na daban ma'ana an ce in ka ji tsoron ba za ka yi adalci ba ko za ka yi adalcin ko ba za ka yi adalci tsakanin mata marayi ba a'a su waɗanda za ka auren ƴaƴan ko ko waɗanda suke su ba marayin ba ai adalcin nasu ya halatta gare ka kuma ɗaya biyu uku yana zancen komawa ne zuwa ga zaɓin ka ba yana koma ba zuwa ga zancen adalcin ka ko ko ba za ka yi adalci ba ina fata an fahimce ni za mu samu damar karanta aya guda ko zalika adna alla ta'ulu wannan shine mafi kusa dabba za ku yi zalunci ba ko kar ku yi zalunci sai cewa atun nisaa
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا الله يتشي وآتوا النساء كبا ماتا نعم الأمر للوجوب لي النساء ماتا صدقاتهن sadakin su kaga shi sadakin nan daga larabci ne aka ciro shi sadaqat sai aka ce sadaq sai ce sadaki ku ba mata sadakinsu nihlatan a cikin jin daɗi wannan waɗansu malamai suka ce umurni ne ga mazaje waɗansu suka ce a'a umurni ne ga waliyan mata mahaifinsu ko wani ku ba mata sadakinsu kenan in miji ya kawo dukiya ta mata kada a keɓance kai ka zo ka haye ka taushe ka ce ɗiyata ta ni ne a ta ko ba haka ba ko ka ce a'a ni ba da zan armin otta kaza ne kai ka san wani haka na shiga mutane kiyasi ce wallahi da zan kan za auren otta wallahi miliyan goma da kai don haka ni ba a kamin kasa ga miliyan goma kaga shi ashe su yi bashi na hanka dauka wajen shi a'a ko kuma ku mazaje ku ba mata sadakin su malamai suka ce sadaqatihinna sadakin su dama wannan abin da yake wato sadaki ya sabo asali daga as-sidqu gaskiya wato abin da ke nuna cewa tabbas da gaske kana son mace shine sadaki ko ba haka ba tunda in baka so an ka ce ka ka sadaki sai ka yi sai ka gudu ina fata an fahimce ni sannan kuma bambanci tsakanin aure da karuwanci menene sadaki ko ba ka ba ita karuwa abin goro da ake bata ita ko mata aure sadaki ake bata ko ba ka ba ba a yin aure babu sadaki amma ba ana nuhin ba duk lokacin da za a yi aure sai an ce sadaki kaza ne a'a yana yiwa ma sai bayan an daura aure ake cewa to ga abin da an kai mata sadaki in rikici ya taso an je gidan alkali bayan an yi aure ba a yi ittifaki ba shi alkali sai ce to kai yanzu an daina magana in an kai rikici tsakanin mata da miji tacce jikka ɗari biyar an kai magana ko ba haka ba ko tacce miliyon guda ko miliyon goma an gane shi kuma ya ta jikka hamsin an kasa da rikici sai a zo sai alkali ce to duk da taka da tata duk an jayi sai alkali ce abin dan mutane adillai a samu adillai a ce to irin wannan mata shin don Allah a yanzu sadakinta yana kai nawa shi ake cewa sadaqul misli sadakin tamka sai a ce a irin wannan in dai tsakani da Allah ne tana yin kaza sai alƙali to kaza zaka biya haka ne ake ko ba su sadakin su nihlatan kyauta ce daga wajen ubangiji Allah subhanahu wataala ko ko kyauta ce daga gare ku zuwa gare su an sanya mai suna kyauta cikin jin daɗi fa in tibna lakum idan suka jiye muku daɗi an shay'in daga wani abu minhu daga gare shi an shay'in daga wani abu minhu daga gare shi nafsan na jin daɗin rayuwa an gane ni kenan fa in tabat anfusuhum idan rayukansu suka ji daɗi su matan su da kansu tabat anfusuhunna lakum an shay'in min as-sadaqi wato tamyizi ne muhawwalun anil fa'il wani lokaci tibta nafsan ay tabat nafsuka wa fajjarna al-arda uyuna ay fajjarna uyuna al-ardi washta'ala ar-ra'su shayba washta'ala shaybu ar-ra'si wani lokaci tamyizi muhawwalun anil fa'il wani lokaci muhawwalun anil maf'ul nan nafsan ke ita ce fa'ili sai an ka ce fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan marmako a ce fa in tabat anfusuhunna sai an ka ce tibna nafsan amma tun da an ka ce wa fajjarna al-arda uyuna nan tamyizi ne muhawwalun anil maf'ul ay wa fajjarna uyuna al-ard ina fatan kun fahimta washta'ala ar-ra'su shayba ay washta'ala shaybu ar-ra'si محول عن الفاعل فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا إذا سك جي مكو دائي daga wani abu na sadaki fakuluhu ku ci shi hani'an cikin halin jin daɗi daga fi'ili na hana'a ne wato jin daɗi da farin ciki shi yasa ake ce magaisuwa ta hani'a mari'an shi ma cikin jin daɗi daga marwu ta'ami ne wato ya zamanto abinci mai daɗi laraba suna cewa wato marawu ta'am ko ko mariwu ta'am ko ko marawu ta'am da fatha da kasra da damma duka ana iya mara'un abin da yake yana da daɗi yana da daɗin kallo ko yana da daɗin ɗanɗano ko yana da daɗin ci don haka matarka in ta ce ta yahe maka kaza wannan babu matsala haƙƙin ta ne wannan yake nuna cewa a ce sadaki haƙƙin wani haƙƙin mace ne domin mutum na yahe kayan da ba nashi ba a kana zuwa ka iske ana bai wani bashi ka ce a sai na yahe ma akwai wannan magana babu ta don ko ba ko ba ka taba su yarda da wannan amma wanda adda kaya sai ya ce naune ni adda abuna ko ba ka ba ni adda abina mallaka ta ne to dan haka na baka to fa in tibda lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a ku ci shi cikin jin daɗi cikin wato farin ciki da yalwa akwai sauran lokaci malam lokaci ya kai ko akwai saura to akwai sauran lokaci sai da ce wala tutu sufaha
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم وارزقوهم واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم وقولوا لهم قولا معروفا الله ce wala tu'tu sufaha kada ku ba wawaye amwalakum dukiyoyinku nan hani ne Allah subhanahu wataala yayi amma sai kawo sifar sufaha bai kawo sifa ta al-yatama ba domin bai ce wala tu'tul yatama amwalahum ba kuma bai ce wala tu'tul yatama sufaha amwalahum ba kada ku ba marayuwa wai ce kawo wato sufaha domin na farko bai ka alitim ba saboda ana magana kan wa ana magana kan maraya amma cina cikin wani hali zai taso har ya kai zuwa gare shi yana yiwa ya girma bai zamanto ba ya samu hankalin kanshi to sai Allah kawo suna wanda yake dauke da illa an gane ni saboda me yasa za a hana mai dukiya saboda kasancewa shiwawa an gane ni alqur'ani zai kawo suna dan saboda sunan ya zamanto shi ne illa فبدل الذين ظلموا قولا ghayra alladhi qila lahum fa anzalna ala alladhina zalamu ka gani su din da saboda zalunci su an ka saka musu da azaba da bu su yi zalunci ba da ba saka musu azaba ba ko ba haka ba qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu la yuhibbul kafirin qul ati'u allaha wa rasul fa in tawallaw fa inna allaha la yuhibbul kafirin kaga sai ce la yuhibbul kafirin domin ya nuna maka cewa duk wanda ya juya ma manzo menene shi kafiri ne illa da ya kafirta saboda ya juya ya bada baya kenan dan haka illar da ta sa ba za a ba su dukiya ba kasancewa su wawaye wannan yasa malamai suka yi sabani shin ana ba mutum dukiya bayan ya girma ko bai girma ba abu halifa ce ni duk wanda ya kai shekara ashirin da biyar ko ya iya kashin kuɗi ko bai iya kashin kuɗi ba ko ya san yadda ake kashi ko da bai san yadda ake kashi ba ni zan ba shi dukiya kai malamai suka yi raddi suka ce a ba haka bane domin yana yiwa mutum ya taso ya kai shekara talatin yana wawa ko ba haka nan bane gashi muna cikin lokaci wanda al'amura ga sunan mutane kashi 90 cikin 100 na ɗayan masu kuɗi suna jiran su mutu da ya mutu ne yake so a ba shi dukiya mi zai yi da dukiya akwai mota nubo model wanda ya kamata ya hau ya kamata biranen nan da shi ka gani na America New York Chicago ya kamata ya zo ya gane su manya-manyan bot na duniya waɗanda bai zo ba ya kamata ya zo giya ya kamata ya sha mata karuwai waɗanda bai samu ba saboda yana da talauci waɗanda ba su yarda da shi ya kamata a ce ya yi rayuwa da su to kaga wanga ai safihi ko ba wawa bane ana ba irin wannan dukiya a irin waɗannan ɗaure su aka ya kamata a ɗarbe su a rinka ba su to suna ci kawai saboda mai jiran mahaifin shi mutu a bashi dukiya ya kai wawa saboda ya fi ƙaunar dukiyar da mahaifin nashi duk da yake wannan ba muna cewa ba duk yaran ba su da gaskiya a'a iyayen ma suna da rashin gaskiya ɗanka in ya taso ko ya mai wahala ko ya mai da ake neman kuɗi ba shi kuɗi ya kasuwanci a gani jarraba shi amma ka bar shi bai jin daɗi kuma shi na ganin dukiya dole ya wata mutuwarka wanda abubuwa ne suke faruwa nan ya mai kwanakin nan shekarar da ta wuce akwai wanda ya ɗauko addace sai ya sare mahaifin shi ko ba ka nan bane yace sai ya sare sai da aka yi waya aka yi ma yan sanda waya suka zo ekip ta police sai ta zo ta kama shi aka zo aka tayar da shi aka kai shi justice bayan an zo ran da za a yi mai shari'a ga ma'ayin shi aka ce mai kasan wance ce eh me yake gare ka ce babana ne to mina na ka so kai kai mai ka aikata gare shi yace kashe shi ne so yi don mi yace kuɗi gare shi ya hana ni ni ku kuɗi nike su an ka ce to za a sama shekara kaza ce mai juju amma ka kai dan iska ni na da abin da ka sami ma ya haka ka kai sa kai don haka yana da kyau mu gane cewa rayuwar da muke cikin ta tana da lokaci yaranka ku koya musu kasuwanci abu ne mai kyau ba a musu ragama amma kuma kasancewar mutum wawa ya hana a bashi dukiya sai an kyakkyace hankalin shi amwalakum wala tu'tu sufaha'a kada ku ba wawaye amwalakum dukiyoyinku malamai suka yi sabari akan wannan idafa da an kai wannan wuri me yasa an ka ce amwalakum ba a ce amwalahum ba waɗansu malamai suka ce abin da yasa an ka ce amwalakum saboda wato dukiyar ku ne ake ma magana ku waliyai da dukiyar ku da dukiyar su duk ɗaya ne waɗansu suka ce a'a in dukiyar su tana cikin hannu wato in dukiyar su tana cikin hannayen ku to kamar dukiyar ku ce waɗansu suka ce a'a irin yadda kuke kula da dukiyar ku ku kula da dukiyar su waɗansu malamai da suka faɗa kenan waɗansu malamai suka ce a'a nan da aka ce wala tu'tu sufaha amwalukum na ana magana ne ga dukkan wato al'umma ta duniya gaba daya domin a takaicen takaitawa ita dukiya ba ta mutum guda bace in mutum guda na da dukiya cikin al'umma kamar al'umma ce take da dukiya domin in ina da miliyan ɗari aikin da zan sawa ai ba ni kaɗai ga amfano da wannan dukiya ba ko ba haka ba zan yi aure ina da ƴaƴa zan biya kuɗin makaranta zan ɗauki ma'aikata zan buɗe kamfani zan yi kaza zan yi kaza dukiyar tawa ce ce ta mu ce gaba ɗaya in mun fahimta amma da yawa daga cikin masu kuɗi ganin suka dukiya ta su ce shi yasa ba su taimaka ma kowa ko ba haka ba shi ko talaka in baka taimaka mai da dukiyarka ba sai shiga dukiya kawai kai kaɗai da ita kamar yadda wani mai kuɗi na taɓa baku labarin shi abin da ya aikata an gane ni mai kuɗi ne yana da gida a cikin karcen talakawa to duk wanda yin mata ta ciki ta kai wata takwas sai ya sallama mai alhaji ka san wa madan ta yi kusan sabka wani mata ta tana likita ya je wajen shi wani kaza wani kaza sai ce kai ni wanga abu ya sha min ka ya ishe ni kawai sai gina gida karcen masu kuɗi bai gaya ma kowa ba inda miliyardar miliyardar ta koma shikenan bai yi sati ɗaya ba da Allah ya tashi jaraba shi sha biyu na dare sai ya ta mutu ba yadda za a iya ɗauko ta bai yiwuwa cikin wannan unguwar a ƙwanƙwasa ma wani mai kuɗi babban mai kuɗi a ce mai ya alhajiwa da ta mutu mai gadi akwai bai barin baka da mai gida ga aiki ne ya lalace akai akai dole ko da sai da asuba ta yi ba a yi mata aiki ba aka je karshen talakawa ko da subahin ta yi ya zo masallaci aka ce yar alhaji ta mutu a je a yi aikin ta aka tattaro talakawa aka tai da su aka ɗauko ta aka je aka yi mata aiki yana kuka ya kwashe cika ne dawo cikin talakawa ya dawo cikin maciyata ya zamna ya ji daɗi ko kare yana da rana malam shi yasa dukiya ta kowa ce amwalakum dukiya ta ku ce ba ta mutum guda ba ce in Allah baka dukiya ta mutane ce in ko kana ci kai kadai to kai kadai zaka mutuwa mai kudin daga taimakon mutane idan gidan shi kama da wuta kowa zai kawo taimako amma in baka taimako da gidan ka kama da wuta wani an ce gidan alhaji wani ya kama da wuta lokacin da jin daɗin hijabar gobe don babu ruwa da dukiya tun da ba tashi bace Allah ya gane da mu wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama dukiyar da Allah ya sa ta zamanto lakum gare ku qiyaman a qira'ata ibnu amir da nafi sun karanta da qiyaman malamai suka ce dukkan da qiyaman da qiyam da qiyaman masdar ne wato kamar aza ya'udhu iwadan wa iyadan an gane ni al-iyad masdar ne iwadan masdar ne qiyaman masdar ne qiyaman masdar ne dukiyar nan ta zama to qiyaman ai ma yaqumu bihi ma taqumu bi wato qiyamu amrikum da wato dukiya ne al'amuran rayuwarku suke gudana dukiya Allah subhanahu wataala ya sanya ta ta zama to kashin bayan tafiyar da al'amura na duniya shi yasa kuke jin yanzu al'amura ga sunan sun rige sun rikice komai sai akwai zancen kuɗi ko ba haka nan bane in ka ce kaza a ce maka kuɗi in ka ce kaza a ce maka dukiya wannan ayar ba za mu samu damar yin bayanin ta ba gaba ɗaya gaban abin da ta kumsa amma insha Allah ta'ala sati mai zuwa in muna cikin masu rayuwa za mu tada wannan tafsiri yana yiwa sati mai zuwa ranar asabar ba za a yi karatu ba domin wani balaguro ya zo mini ina sa tsammani zan yi balaguro ranar juma'a amma ina son in dawo ranar lahadi kenan karatun mu na ranar asabar ina ganin yana yiwa ba za a yi shi ba amma insha Allah ta'ala tafsirin da za a yi ranar lahadi mai zuwa in Allah ya so za a yi karatu Allah ya taimake mu warzuquhum fiha ku ciyar da su daga cikin wannan dukiya waqsuhum sannan kuma ku tufatar da su wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku gaya musu magana magana wadda take wato mai kyau magana mai sanyaya zuciya to ina ganin ya karama ta mutaka ta abinda baka tsaya zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna wassalamu